نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan haka muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda cikin ikon shi ya sake dawo da mu a wannan yammaci na talata wanda shine yammaci na goma sha hudu ga watan ramadan hijira 1447 wanda kuma ya daidai da sha uku ga wata na biyu uku ga watan uku ko? na miladiyar haihuwar annabi isa dan maryamu 2026 a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani a masallacin bakin sabon kwalta a ningi karamar hukumar ningi a baucin nigeria now muna da 'yan tambayoyi za mu amsa sai mu ci gaba insha Allah
tsammanin mai tambaya na farko yana cewa bismillah a cikin fatiha aya ce shin manta ta a cikin sallah yana bata sallah
a baya bata sallah ba matsala don baka yi bismillah cika
malam mutumin da bai sami damar yin nafila nafila ba kafin azahar idan an yi azahar din zai iya rama ta kafin yi nafilan bayan azahar ba bukatar ramuwa a yi tunda ba farilla ba ce ba nafilar da kai tsaye aka ce tana da ramuwa ita ce kamar raka a tail fajr ko shi ma saboda hadisi na manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da manzon Allah ya ga wani bayan an gama sallah asubahi din ya tashi yana yin rakatul fajr ko sai manzon Allah ya ce masa sallah asuba ta koma raka'a hudu ne sai ya ce masa a'a na makara ne na zo masallaci an riga an tada sallah na bulimanci ban samu na yi raka a tayil fajr ba shi ya sa nake rama ta yanzu to shirin manzan Allah sai ya tabbatar babu laifi amma wacce ba wannan ba in ta wuce ta wuce kenan kuma ai gashi ita kanta bayan azhar din ai akwai nafila ko to sai ka wadatu da wannan insha Allah
mai tambaya na gaba yana cewa mutumin da 'yan kidnapping suka kama shi suka nemi kudin fansa shin ya halasta a ɗau kudin zakka don a biya masa fansa?
yayi ai yan toshi ne kamar yan tawuyaye ne tunda kusan bawa ne an gani ya zama asir Allah ya so
na ga kuma yana cewa mutumin da ya tafi aikin hajji sai wani balarabe ya bashi zakka na kudi kuma shi a ƙasar su mawadaci ne shin zai karba ya ci?
a zai karba ya ci mutum da ai akwai ibn sabil ko daman su takwas allah ya ce a baiwa to kaga shi ma ya faɗo ciki sai dai kuma idan ya yi tawadu'u sai ya ɗanka wani zai fi daidai inda a halin matafiyin ne amma yanzu kun ga yanayi ya canza ba kamar na da ba da kana halin tafiya idan guduri ya yanke maka to komin dukiyar ka talaka ne kai amma yanzu fa yanzu in guduri ya yanke maka in dai kai mai dukiyar ne ba wani matsala kake da ciki harka ce kawai ta 'yan lambobi an gane ko ko kuma kati za ka rike mastercard duk duniya da kaje in dai mastercard ne zai fi dama kudin wannan kasar ya baka canji zai baka farashin canjin na kasar ya baka kudin kasar kuma ka kashe to kaga yanzu matsalar wannan ta yi sauki ba kamar ta baya ba an gane to amma inda kaddare an waye gari baka da shi din kuma baka da hanyar da zaka iya samun dukiyar taka dan ka ci babu laifi amma inda har akwai wannan subul din da za a iya samu to kaga ka danka wani ya fi a ala amma shi dai wanda ya riga ya bada fa ajruhu ila Allah dora su anan ba ka rufe qur'ani sai ka aje shi gefe
tambayar shi na ƙarshe yana cewa shin in shi mutum baya daga cikin masu cin zakka to ya halasta ya karba ya zuba ya raba mutane mabukata a garin shi eh ai na riga na amsa ko ai na amsa in ma baya daga ciki din kuma aka wayi gari ba shi da bukata sai ya mika wani a cikin mahajjatan ma ai ba za a rasa wanda ya halatta ya ci zakka ba ko yawa tunda aikin hajjin ba kowa yake a wadace ba wani kankan kan ne to kaga dan ya bashi ba illa bane ba na'am
mai tambaya ta gaba tana cewa malam mijina ba- baya kula da tsaftar bakinsa da sauran wurare a jikinsa bakinsa na ɗoyi sosai har ya zama kamar ciwo ni kuma allah ya yi ni da masifar kyama hakan na yi iya ƙoƙarin amma abin ya fi ƙarfina da na yi magana sai dai mu rabu da faɗa har ta kai yanzu ba na sha'awar ma'amalar aure da shi da ya zo inda nake ina jin wannan warin sai na ji wata ts- wata tsanarsa na mamaye ni shin malam ya zan yi to na farko dai Allah ya ce walahunna mithlu allazi alaihinna bil ma'ruf ba haka Qur'ani ya faɗa ba cewa mata suna da haƙƙi akan mu kwatankwacin haƙƙin mu akan su yadda kake buƙatar matarka ta yi ado ta yi kwalliya ta gyara jikinta haƙƙinka ne a kanta to ita ma tana da kwatankwacin irin wannan haƙƙin a kanka nata an gane shi yasa gaskiya mazaje mu yi ƙoƙari mu ji tsoron Allah mun fi ƙazanta a kan mata ana samun mata ƙazamai ba samu ba ne ba a yi amma gaskiya ƙazantan maza ta fi yawa saboda su dama an san 'yan gwalli ne Allah ce a wa man yi sha'u ko fil hilyati wa huwa fil khisam ghayr mubin su dama kayan karau ne kullun cikin kwalliya suke kullun cikin tsafta suke to amma akasarin maza su ne kazamai to yadda kake so ta gyara ita ma tana so ka gyara yadda in bata gyara ba tana da laifi kai ma in baka gyara ba kana da laifi maza mu ji tsoron Allah ka fita tun safe wani ma ba zai wankan safe zai fita ya bar gida mai kokari shine zai yi wankan kuma za a je a yi ayyuka daban-daban daban-daban daban-daban kuma dan adam jikinsa yana da lunguna da yawa a kasuwan nan ka ci gyada ka ci amaro ka ci yalo ka ci kantu ko ba haka bane ba ka ci miyar kubewa danya ka ci busasshiya ka ci taushe ka ci zogale ba haka bane ba kuma haka zai zo saboda shi kazami ne bai sanya asuwaki ko ya brush ba tsakani da Allah inda aka samu awoyi wannan bakin nashi da masai bambancin su kaɗan ne ka gani domin dole sai an samu sauran waɗannan abubuwan a bakin mutum to dole kuma za a waye gari kake fidda wani ma'ana yanayi mara kyawu wanda duk wanda ya saba yin brush wallahi idan bai baya jin daɗi sam sai ka kasa sai ka kasa sakin jikin ka ma kuma haƙƙi ma za ka ke ji wala Allah ko kana magana ana jin ma warin bakin ka kara ake maka to alal aqalla dai duk namiji kamili ya kamata a rana yayi wanka biyu aqalla kenan aqalla kenan in dai namiji kamili ne yayi wanka biyu a rana kuma yayi brush sau daya in dai namiji kamili ne sai dai kazami alal aqalla kai wanka kafin ka fita dan ka fita cikin face da nishadi domin ko kasuwa kake yi ka tarbi customers cikin yanayi mai kyau su ganka ma'ana da shiga kyakkyawa an gane ko riga mai kyau hula mai kyau to kaga dole za a zo- kamar ka tallata kayan shagon ka ne ko da okada kake yi a dai dan sahu kake yi fasinja ya tsaye da kai ya ganka cikin yanayi mai kyau ai sai ya fi mutunta ka amma ka bar kai wani duguzuzu ba kun ba gyara an gane ko ga wani yanayi hannunka duk yayi baki da bakinka da abin sigari sannan kuma ga jikinka ma'ana ba ba tsafta to kaga ba yadda za a yi ka kwasantawa abokin kasuwa ya zo gurinka ya hau abin hawanka to da Allah ya kamata maza mu yi kokari muna yin wanka biyu akalla da wanke baki sau daya akalla ma'ana kai wanka da safe in ka dawo kuma an gama cikuniyar rayuwa an dawo gida in za a kwanta kuma sai a yi wanka an gane ko sai a yi wanka a shafa turare a yi brush a goge baki to kaga nan gurin alhamdulillah yanayin ka zai mai kyau to wannan ni ina ga abin da ya kamata fitowa za ku kire kire ki faɗa masa ai ba abin wani kunya bane ko ba gaskiya ba in ta faɗa suna rabuwa da na in ta faɗa eh sai fara faɗa je ki faɗa abokin shi je ki faɗa abokin shi abokin ka ba ya gyara baki kazami ne je ki faɗa masa wallahi ai ba wani boye boye kin gani ko ke ce kina son ganin abokin shi a ran da yake na to gashi abokin ka kazami ne ba ya gyara baki wari bakin sa yake in ya ga dama ya gyara in bai gyara ba kuma shikenan ai Allah ba zai takura tunda wani ai cutuwa ce an gani cutuwa ce kuna gani fa manzon Allah yake cewa laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in aw inda kulli salatin manzon Allah ce ba dan kada in matsanta wa al'ummata ba da sai na ce kowace sallah suka zo sai sun goge bakin su saboda menene tsafta kuma Allah baya inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah kyakkyawa ne kuma yana son mai kyau shi yasa Allah yana son ka sa hula mai kyau ka sa riga mai kyau ka sa takalmi mai kyau wannan yana burge ubangiji subhanahu wataala domin Allah mai kyau ne kuma yana- yana son mai mai kyau saboda haka ba a san kazanta ba a san ma'ana datti to saboda haka alal akalla dai a wayi gari kana wanka biyu kana goge baki sau daya to manzon Allah saboda tsananin ma'ana asuwakin shi cewa aka yi har lokacin da yake kwance hadisin Imam al-Bukhari Allah ya kara masa yadda manzon Allah yana kwance yana fama da jiki janta zazzabi ya rufe manzon Allah yana kwance amma ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah ina ga Abdurrahman ne ko ya zo duba manzon Allah gaishe da manzon Allah manzon Allah ya kyalla ido yana wannan kwancen amma ya ga asuwaki dogo a hannun Abdurrahman yana goge bakin shi an gane ko sai manzon Allah ya kalli wannan asuwaki sai ummuna Aisha ta ce a akhudhu lak in karɓo maka ne kana da bukata sai ce an na'am eh ai na'am ina bukata ta ce na karɓi wannan iccen asuwaki nashi na ɓalla gida biyu saman sai na ba abdurrahman sauran kuma sai na tattauna yayi laushi yayi laushi yayi laushi sai na ba manzo Allah yake goge haƙoransa masu albarka an gane kuma aka ce manzo Allah in ya zo goge baki kamar ya amai yake yi in ya zo goge turami har kana jin wannan sautin nan ka san yanzu in ka sa asuwaki ko buroccan turamanka zaka ji wani sautin na fita a a kamar zaka yi amai ko to haka manzo Allah yake kai mutuka domin manzo Allah yake cewa inni unaji man la tunajun ni ina ganawa da wanda ba kwa ganawa kuma fa innal mala'ikata tata'azzabihi bima yata'azzabihi banul ins mala'iku suna cutuwa da abin da yake cutar ɗan adam yadda kake son kamshi da daɗi haka mala'iku suke so yadda ba ka son wari da tsami da ƙarni mala'iku ma ba sa so to da Allah maza ku zama masu tsafta amma wasu mazan wallahi kazame ne ko shakka babu in ka kalli farcen wani ka- abinci ba za ka iya ci da shi ba wallahi ka kalli hamata wani gashi duguzaza ba kyan gani an gani ko gashin gabansa ma ba kyan gani wanda a sunna ba a san kwa- gashin gabanka da na hamata ka ya wuce kwana 40 baka gyara ba an gani ko saboda mu komai yana cikin musulunci shi yasa manzo Allah ce khamsun min al-fitra abu guda biyar yana daga cikin menene fitra daga cikin su akwai yanke farce akwai rage gashin hamata akwai kuma rage gashin mara an gane to wannan shi ne wanda in kaga yana tsafta to neman aure yake yi da ya gama neman auren nan shikenan ya koma kazami gidan jiya Allah ya sauke almuhimmu da gaskiya ki yi kokari ki yi inviting din wani abokin sa aminin shi na kusa wanda zai iya faɗa mai gaskiya ko mun dacin ta an gane ko in akwai kyakkyawar fahimta za ki kira shi ki faɗa masa a gaban shi in ba kyakkyawar fahimta ki tsegunta masa dan Allah ka ga abokinka ka masa nasiha ga abin da yake faruwa tare da shi in ya ki tila akai gurin manya an gane ko akai gurin manya in ya ki tila kuma kin ga ba yadda zai yi cutuwa ce wannan babu yadda za a yi ka zo kabusasa kabusasa da kai a gane ko ba wanka ba wanki ba menene ita kuma ta yi wanka ta sa hoda ta sa jan baki ya za ta amince da kai wallahi wani namijin in an kwanta da shi sai an yi wanka saboda warin jikin shi jikinsa tsami yake yana wari wadda Allah ku gyara maza maza masu tsafta masu kwalliya Allah ya sauke amma dai wannan shine hanyar da zaki bi kuma kai kuma ka ji tsoron Allah kai ne kamar tafarkin sunnan manzo Allah manzo Allah ba kazami bane manzo Allah ne mutum ne mai tsafta mai kuma son tsafta an gane to kai kai kai manzo Allah sai ka huta na'am mai tambaya na gaba yana cewa malam menene hukuncin matar da take ƙaurace wa mijinta yayin da ya buƙace ta To har wannan sai ai- lokacin da ta ga dama to wannan ai ai akwai hadisi ko tun da ran nan na amsa na ce ya ƙara aure an ga laifina ko ba haka bane ba to yanzu bari in dawo in karanta mata hadisin manzon Allah manzon Allah ya ce duk namijin da ya nemi matarsa a shimfiɗa ta ƙi za ta kwana Allah yana tsine mata albarka mala'iku suna tsine mata hatta waye gari tana cikin fushin Allah da manzansa har sai an waye gari ta nemi yafiye mijinta to yanzu wanne kika fi zaɓa ya ƙara miki kishiya ki gyara halinki ko kuma ki ci gaba da wannan matsala ki shiga tsinuwar Allah da mala'iku saboda haka mu ji tsoron Allah kuma na karanta wa mata hadisi ɗazu da safe manzo Allah yake nuna girman haƙƙin miji akan matarsa cewa inda miji zai nemi matar shi akan tozar raƙumi dole ta bashi kanta ba yiwuwar zai ba amma dai ana faɗa tsananin girman haƙƙin ya kai haka ko kuma ya neme ta koda tana kantanderun ne tana tuya gasa gurasa an gane ko tuya waina dole ta masa biyayya manzo Allah ya ce kuma ba macen da za ta shiga aljanna sai mijinta yana mai amincewa da ita ko 'yar gidan wace ce ina gaje na faɗi wannan ko ko 'yar gidan wace ce ko waye babanki an gane ko ba za ki taɓa shiga aljanna ba sai da yaddan mijinki saboda haka kin ga kenan miji ba karamin abin yadda bane kuma kuma sau tare su mata masu irin wannan wallahi fa in ka bibiya su sun yadda ma ya je zina a waje akan irin wannan abubuwan to matarka ce ba ka da wata sai ita kuma ta hana ka ba yadda za ka yi to ya za ka mata an gane ko amma in ta ƙi akwai hanyoyi da yawa eh akwai hanyoyi da yawa ka zo a faɗa maka dabaru a koya maka dabaru ɗaya da za ka gama da ita ka huta an gane in kuma kana da hali to ka ƙara aure in kana da hali ka ƙara aure ka share ta kawai shi yasa kamar da na faɗa muku jiya talauci musiba ne wala dan talaka ne in ka bibiya wannan mata talaka ce wallahi mata talaka ce ayya in kana da kuɗi tallama sai a maka a gidan ma musamman in ana son a nemo ta biyan bukata ba haka bane ba ai talauci musiba ne wallahi da ta san kana da kuɗi ba za ta maka wannan shigantakar ba wallahi alazim to amma ka roki ubangiji kawai Allah ya baka kuɗi kai aure an gani ko kai aure ka aure lafiya ka watsar da ita ta je tanta matsayi mata ita kuma Allah ka shirya mu Allah kuma ka ganar da mu na'am tambayar na gaba yana cewa ni ne nake sallan tarawihi na yi raka biyu yayin zama sai na miƙe sannan na dawo na zauna domin na yi tahiya to malam a nan dan gabatar da hukuncin da ya kama ni ne kafin sallama ko kuma zan bari ne sai na je ta ya danganta mun ga dai hadisi ingantacce manzo Allah yana cewa salatul laili masna masna ko fa'iza kashi a hajji kuma subuh falitur manzo Allah ce sallar dare raka'a biyu biyu ce a ma'ana a yi biyu a yi sallama a yi biyu a yi sallama a yi biyu a yi sallama shi ne asali a sallar dare amma kuma ya zo a yi nau'in ina ga ko dai salatu tarawih ne na salimul hilali ko ɗaya daga cikin ɗaliban albani Allah ya ji kansa ko kuma ƙiyamun ramadan ne na albanin kan shi Allah ya ji kansa ya kawo ma'ana kalolin kiyamun laili ko ya kawo kalolin sallar tarawi ko dai ka ke raka'a biyu biyu kai sallama ko kuma ka haɗa raka'a hudu da zama ɗaya ka yi sallama ko ka haɗa raka'a hudun da zama biyu bi ma'ana kai biyu kai tahiya ka miƙe ka sake biyu an gane ko kai tahiya kai sallama an gane ko kuma kai biyu an gane ko kai tahiya kai sallama sannan kai biyu ba za ka zauna ba ka sake biyu ba za ka zauna ba ka sake biyu ba za ka zauna ba ka sake biyu ba za ka zauna ba sannan kuma sai ka zauna a ta takwas sai ka tahiya kai sallama sannan kuma sai ka shafa'i da wuturi an gane duk wannan manzo Allah yana yi amma dai an ruwaito abin da ya fi din bibi ai sallama to idan har ka dora wa kanka cewa me bibiyin za ka yi kuma sai a zaman tahiya na biyun baka samu sai ka manta ka miƙe to anan kaga kayi mai kenan kayi ragi ragin menene ragin zaman tahiya saboda haka in ka in ka wuce bi ma'ana maimakon kai tahi ka zauna kai tahiya sai ka miƙe to in ka miƙe kaga in ka gama me za ka yi kayi ragi sai kai kabli ko in ku kuma ka dawo to ka kayi kabli kayi kayi dadi kayi kari to anan gurin a fuqahu suka ce ko kai kabli ko kai ba'adidi ya halatta saboda mun gani manzo Allah yakan yi ragi yayi qabli yakan yi ragi yayi ba'adi yakan yi ƙari ya qabli yakan yi ƙari kuma yayi ba'adi duk hadisi ya tabbatar wannan duk wanda kai daidai ne amma tun da ka saƙa wa ranka mai bi za ka kai sallama sai ka miƙe yanzu sai ka ci gaba da sallarka idan ka kawo raka'a biyunka cikon na hudu kenan ko saboda haka maimakon ka yi sallama sai ka yi sujadai guda biyu ma'ana kabli an gane ko shikenan sai ka yi sallama kuma in kai ka tahiya kuma sai ka yi sallama kuma shikenan ka gama sallah ina fatan ya fahimce ni in ku dama baka saka baka riga ka kaye da cewa me bibi za ka yi ba to ai ba ma matsala shikenan sai ka wuce kawai sai ka kaddara yanzu maimakon ka yi bi za ka yi sallama kawai sai ka kaddara yanzu ma'ana hudu za ka yi baki daya ya danganta hudun nan ka tsaya ka yi sallama a ta hudu ka yi ta ka yi sallama ko karawa za ka yi sannan sai ka je shida ko takwas duk wanda ka yi daidai ne amma in dai ka yi kaddara cewa biyun za ka kai sallama kuma sai ka miƙe to in ka dawo kai biyunka cikon hudu kenan to in ka gama tahiya kafin kai sallama sai ka sujada guda biyu sannan in ka yi sujada guda biyu kuma kana gama sai sallamewa ba sauran wata kuma tahiya Allah ya samu dace
mai tambaya na gaba yana cewa mai tambaya ta gaba tana cewa malamin gidana ne yake kusa da masallaci amma ina gabansa kaɗan ta gefe shin malam zan iya bin su sallah gaskiya ko katanga da katanga kuke in dai zaki bi sallah sai dai ki fito ki shiga masallaci in ba sahu a masallaci ki tsaya a haraban masallaci amma malamai sun sha magana cewa baya halatta abin liman jam'i daga cikin gida an gane ko abin da ya halatta abin liman jam'i shine a zo masallaci sawa'un mace ce ko namiji ne an gane amma bin liman ta hanyar lasifika a gida namiji ne ko mace bai halatta ba a daina saboda haka ba wai gaban masallaci kike ba ko kafaɗa da kafaɗa gidanki yake da masallaci inda kina son jam'i ki fito ki kafa saho a cikin masallaci ko a bayan masallaci amma in dai a gida ne to sai dai ki kaya kike kadai
tambayar ta gaba tana cewa malam wai ba haramun bane mace tana jinin biki ta yi sallah ko azumi sannan idan mace ta yi bari za a iya yin azumi da sallah da jinin a jikin da a haramun ne mana wace ce ke ga tana sallah tana jinin biki ba a yi ai Allah ya ɗauke musu ko Allah ya ɗauke wa mace yin sallah in tana halin al'ada ko kuma tana halin jinin nifasi shine jinin biki an gane kuma ina ga hadisin ɗaya daga cikin sahabbai ne take cewa kanatun nufasa'u ya ka'uduna ko ala ahad rasulullahi sallallahu alaihi wasallama arba'ina yawmin ko dai makamancin haka tace mata masu jinin biki sukan zauna suna jini tsawon kwana arba'in a zamanin manzon Allah ya danganta wata jinin ma yakan dauke bayan kwana goma wata bayan sati biyu wata kuma bayan sati uku almuhimmu dai baya halatta ga ya mace ta yi sallah tana halin jinin biki ko tana halin jinin ma'ana mai al'ada sai dai idan jinin istihada ne shi kuma jinin istihada jinin cuta ne ba jinin al'ada ba ba kuma jinin haihuwa ba to wannan ba zai hana ta sallah ba koda yana zuba za ta sa kunzugu ta yi sallata za ta sa kunzugu ta zauna a masallaci ta yi sallah duk babu laifi in dai jinin istihada ne amma jinin al'ada ko na haihuwa haramun ne Allah ya ɗauke wa mata sallah kuma ba za su rama ba an gane me gabar
sauran guda biyu da suka rage addu'a ne a'a nan din ai ta yi wata magana kuma ta yi wata magana
za ta yi mu idan mace ta yi bari eh shi kuma abin da malamai suka ce jinin da ake masa hukuncin jinin nifasi shine cikin da an halice shi an gane ku fahimci abin da kyawu idan an halarci ciki to in ya zube to wannan nifasi ne yadda za ta kama kanta ga haihuwar ɗaful to haka za ta kama kanta ga sallah a bari irin wannan an fahimci abin da ke ko mata saboda haka idan cikinki ya kai wata hudu arba'ina nudufa arba'ina alaka arba'ina mudga an gane inda ya waɗannan arba'in arba'in ɗin to kin ga yanzu ya kai sahun an halatta masa ko an busa masa rai to in ya fita a wannan yanayi ko da rai ya fita ko ba rai ya fita to wannan jinin da zai zo yana zubowa wannan jinin nifasi ne hukuncin shi ɗaya da wancan jinin amma in dai ba a halicce shi ba to wannan kawai za ki wanka ki ci gaba da sallah ko da jinin na zuba ba zai hana ki sallah ba dan ba jinin nifasi ba ne ba da fatan mun gane to wannan gaban da ke so da miji wayannan guda biyu masu neman addu'a ne To.
ya tana neman addu'a Allah shi danta ya bar abin da yake yi mara kyau ya shirye mu baki daya na sai ɗaya kuma kuma ɗan kasuwa ne ya faɗa jarabawa komai ya tsaya duk abin da ya taɓa ni adu komai ya lalace ya tsaya masa ina fatan ma da ya tashi da addu'a su wani ƴan to uwa.
shi dai wancan ai na karanta muku asar ko na imamu hasan al-basri ko inda wani ya zo ya shiku ilaihi al-menene ya shiku ilaihi al-jadab wal qahd yana ma ya kokanta masa ya imam fari ruwa babu yace alayka bil istighfar ɗaya ma kuma ya zo ya ce mai talauci ya ishe ni musiba ba kuɗi ya ce alaika bil istighfar ko ɗaya kuma ya ce masa haihuwa nake bukata ya ce alaika bil istighfar to ni ma yanzu shawarar da nake baka ka ci gaba da azka ka ka har ka kaukauta ci gaba da istig- istighfari ci gaba da istighfari mun kuma karanta ayar ko fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu sama alaikum midrara to kai yawaita istighfari kuma mu ma muna taimaka maka da kai din da waninka ubangiji Allah ya buɗa kowa hanyar cin abincin shi ubangiji Allah ya yassare maka Allah ya buɗa maka ke ma ɗanki da ke bukata ubangiji Allah ya shirye da shi ya dora shi akan gwada mai nagari mu ma kuma Allah ya dora maka gwada mai nagari na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا na irin waɗannan ayoyin ne fa in ko da kafiri ne wanda bai san ƙur'ani ba amma aka sa masa wannan ƙira'ar da sauti mai kyawu mai daɗi kuma aka fassara masa daga jin wannan ya san ƙur'ani ba magana ɗan adam ba ce ku faji abin da Allah yake faɗa saboda duk wani ɗan adam mai hankali ko da arne ne shi ya wayi gari ya samu kanshi a wannan gidan duniya ga sama yana gani ga rana tana fitowa tana tafiya ga wata yana fitowa yana tafiya ga taurari amma in ka tsaya kir za ka ce anya wannan abin waye samar da su za su samar da kansu ne kawai su dufa kawai a ce su suka kansu da kansu hankali ba zai ɗauka ba dole akwai wata fawa wacce ta haifar da wannan duniyar ko ba ka bane ba to dole ku in yana binciken wannan fawar zai tadda wannan fawar shine Allah haka ne to in ya tabbata shine Allah to kuma sai ya ji magana shi shikenan ya huta to shine Allah yake cewa wa idza qila lahum isjudu lirrahman in Allah ya faɗa wa manzansa ya faɗa musu cewa ku je ku yi sujjada ku bauta wa ubangiji ar-rahman an gane ko qalu sai su ce wa man rahman waye rahman ai mu rahman da muka sani rahman rahmanul yamama an gani ko musailamatul kazzab mu shi muka sani ar-rahman ba wani ƙarya kuma suke yi yaushe aka haife shi ba bayan idan su aka haife shi ba wa man rahman anasjudu lima ta'muruna yanzu ya muhammadu sallallahu alaihi wa sallama za mu je mu yi sujjada ga wanda kake umartan mu a wata qira'a bi ta kamar haka a wata qira'a kuma biliya bi mana anasjudu lima ta'muruna yanzu za mu je mu yi sujjada ga wanda kake umarta mu yi sujjada a gare shi shine Allah ko kuma a nasjudu lima ya amuruna ko kuma za mu je mu yi sujjada da abin da yake umartan mu ciwa kenan rasulullah an gani ko wannan magana da manzan Allah ya faɗa musu wa za da hum nufura sai ya ƙara musu girman kai da kuma takabburanci maimakon su yi ɗin abin da aka ce su yi ba za su yi ba sai girman kai ya shige su to kuma a yadda za mu ga waɗannan ayoyi da abin da Allah zai faɗa a wannan aya ta gaba wannan zai nuna maka cewa eh lallai akwai wata fawa babba wacce wannan fawa ita ce ta samar da sama ta samar da ƙasa ta samar da rana ta samar da taurari Allah ce tabarakal ladhi ja'ala fis sama'i buruja ya albarkacinsa sun yawaita albarkokin shi sun yawa waye wanda ya sanya wa sama taurari manya manya wanda rana ma tauraruwa ce wata ma tauraro ne ko sannan ga taurari ko birjik wanda Allah ya samar kenan waye yake da ikon waɗannan taurari waye samar da su to in baka sani ba ubangijin da ya sammai da kasai shi ya samar da su shi yasa ce to albarkocinsa mana sun yawaita waye allazi ja'ala fis sama'i buruja wanda ya sanya taurari manya manya a sama wa ja'ala fiha siraja ya sanya ko ma'ana fitila ita ce rana wa qamaran munira da wata ko mai haske ko kuma da Allah subhanahu wataala ce wa ja'ala fiha siraja shine ya sanya ma'ana wata wa qamaran munira da kuma taurari ko kuma wa ja'ala fiha sirajan ya sanya rana an gane ku wa qamaran munira da taurari masu yawa ala ayyata halin dai magana cewa da taurari da wata da rana dukkanin su ubangiji ne ya halice su kuma shine kuma zai lasar da su ranar alkiyama saboda haka mai karatu ka gane cewa rana da wata ayoyin Allah subhanahu wata'ala ne ya ta'aqaba ni fina wanda suna extension tsakanin mu kullum rana ta fito ta ayoyin da Allah ya rubuta mata wata ma ya fito ya ayoyin da Allah ya rubuta masa duk wa'annan suna yi ne da izinin Allah subhanahu wata'ala Allah ubangiji ya nuna mana cewa wa'annan ayoyi ne amma dan adam ne hankali ya kasa ganewa to Allah ya sauke to shine ya ce wa huwa allazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan shine dai wanda ya sanya dare da rana khilfatan malamai sun yi fassara biyu ko dai ma'ana wanda ya sanya ma'ana dare da rana khilfatan ma'ana suna canjin juna wannan yana yanzu yanzu dare ne ya gaje menene yini ko to saboda haka nan da wasu awoyi kuma wannan yinin zai zo yini kuma zai zo rana za ta zo kuma ta gaje menene ta gaje dare kenan an gane ko kuma ka ce ta gaje wata to shine ma'ana wa huwa allazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan shine wanda aka zo aka waye gari ya sanya rana da wata suka zama sune menene masu canjin juna an gane ko wannan ya canji wannan wannan ya canji wannan wannan dukkanin su liman arada an yadhakkara au arada shukura wasu kuma malamai suka ce a'a ai da Allah ya ce wa huwa allazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan shine ubangijin da ya sanya dare idan an tambayi dan Abbas Allah ya ƙara masa yadda cewa Allah ya ce wa huwa ladhi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura yace shine wanda bai samu damar yin wata sallar dare ba ko wani yin zikirin dare to sai yayi da yaushe da rana wanda bai samu wani yin zikiri ba na rana ko bai sami yin wata sallah da rana ba sai yi ta da yaushe da daddare shi yasa da aka tambayi wani ya tambayi dan Abbas ban samu nayi zikiri na daddare ba ko ban samu nayi ibada iri kaza da daddare ba sai ce to ba gashi Allah ya ce wa huwa allazi ja'ala layla wan nahara khilfatan ba ai Allah ya sanya dare ne ya zama mamadin menene gidana yini Allah ya sanya yini kuma ya zama madadin menene dare saboda haka in wani aikin kwarai ne baka samu kai da rana ba to kana da menene khalifa mayau din yini me mayau din yini shine dare in wani ibada dare ce baka samu kai ba babu damuwa ai akwai khalifan dare menene khalifan dare shine yini sai kai wannan ibada da yini ai mun gane tafsirin guda biyu ko to Allah ya samu dace to shine yake cewa kenan duk wanda yake son ya godiya ga Allah ya ambaci Allah bai samu ya da daddare ba to sai ya da rana in bai samu ya da rana ba sai ya da daddare Allah subhanahu wa ta'ala ya ce amma ga wanda yake so ya godiya ga ubangijinsa subhanahu wa ta'ala kenan yin zikiri godiya ne ga Allah kana nuna wa Allah ka gode bisa ni'imomi da ya maka na'am وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا Na'am, yanzu Ubangiji zai lissafo mana sifofin bayan Allah na gari, kowa bawan Allah ne, amma wa'yan da za a ambata an keɓe su da wata falala, to yanzu sai kowa ya saurara sai ya ji siffar mu'uminai, yanzu sai ka ji guda nawa kake da su, kaso nawa ka rabauta yanzu a wannan abin da za a faɗa, ka samu rabi? ko ka samu kashi bakwai cikin goma ko kwaki ɗaya ka kwakushe ko ɗaya kawai gare ka to yanzu dai ga shi nan Allah zai lissafa mana sifar bayan Allah mai rahama Allah ya ce wa ibadur rahman allazina yamshuna alal ardi haunan bayan Allah bayan ubangiji mai rahama su ne wa'anda suke tafiya a doron ƙasa a nitse ba girman kai ba hura hanci ba takama babu gadara ba sa ganin sun fi kowa ko don sun hawa mota mai kyawu ba sa ganin sun fi kowa ko don suna gidaje mai mai kyawu ba sa ganin sun fi kowa ko don suna da wani abin duniya a'a in dai ibadun rahman ne suna jin kansu kamar kowa ne bal ma suna jin ma kowa ya fi su su ne ci baya duk wanda yake jin ya fi wani to ya samu matsala a rayuwar shi in dai kana hararawa cewa na fi wani imani ko na fi wani tsoron Allah ko na fi wani a gurin Allah to wallahi ka samu matsala ka samu babban matsala domin in dai bawan Allah na gari ne gani yake kowa ya fi shi kullun cikin zulumi yake dan shi ya san kanshi mai sabo ne wancan kuma ya san baya yi in ma yana yi baya gani to kaga sai yake ba kanshi menene kaskanci yake ba kanshi ma'ana shi ba kowa bane shi yasa badalla da wanda laifukansa suka shagaltar da shi baya kallon laifukan wasu in zai zamba wani ko zai gulma wani shi ma sai ya kalli ga kashi a gindinsa to bai wanke kashin gindinsa ba ina kuma zai kalli kashin gindin wani to kullum dan adam cikin sabo yake to kullum haka ya kamata muke ji tsakaninmu da yan uwanmu mu daina ganin nafuwa ne ko dan ina kungiya kaza ko dan ina tafiya kaza ko ni ɗalibin malam wane ne ko ni almajirin malam wane ne babu wannan a addinin musulunci kawai inna akramakum indallahi ataqakum an gane ko ba ruwan Allah da ƙungiyarka ba ruwan Allah da jam'iyyarka ba ruwan Allah da fatinka ba ruwan Allah da kai ɗaliban malam wane ne ba ruwan Allah da cewa kai ɗan tsarika kaza ne duk ba shine damuwar Allah ba ne matsayin Allah ne matsayin manzon Allah a zuciyarka an gane ko in Allah da manzo suna da matsayi to ka fi dan kowace ɗariƙa ka fi dan kowace ƙungiya ka fi dan kowace ƙabila ka fi dan kowace jama'a an gane ko kawai nemi imani da tsoron Allah a zuciyarka ka hau tudun mun tsira amma muddin kana jin a ranka cewa saboda ini jami'in tsaro ne ko ni dan gari kaza ne ko dan yanki kaza ne ko ni familin kaza ne ko babana kaza ne ko dangina kaza ne to ka shiga matsala a rayuwarka danginka ba za su kara ma komai ba hadisi na manzon Allah ya ce man lam yusra bihi amaluhu ko duk wanda aka wayi gari aikin shi bai daga shi ba aikinsa na imani da tsoron Allah to nasabarsa ba inda za ta kai shi sawa'un nasabar nan ta ƴan uwa ce nasabar nan ta gari ce nasabar nan ta ƙungiya ce nasabar nan ta ɗariƙa ce duk ba inda zai kai ka nan za ka zo suna ta hauka wai in kai ɗan ɗariƙa kaza ne ko ɗan ƙungiya kaza ne in kai kaza Allah zai yafe maka ƙarya ne babu wani bariya ne ba wata kungiya da manzon Allah yayi ba wata dariƙa da manzon Allah yayi ko ba haka bane ba manzon Allah yayi sunna sahabbai sun yi sunna Abubakar yayi sunna Umar yayi sunna Usman yayi sunna Ali yayi sunna duk sahabban manzon Allah sun yi sunna fa in me amalu fa in fa'altum ma fa'alu najahatum in kun yi aiki irin nasu kun tsira haka Allah ya ce ko fa in amantum fa in amantum fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw in kai imani irin imani sahabbai ka tsira amma in dai imanin ka ba irin na sahabban manzon Allah bane ba wallahi ru kana ruwa ko waye babanka kowace kungiya kake yi kowace irin dariƙa kake yi wallahi ka faɗi saboda haka sai ka yi imanin irin imanin sahabban manzon Allah sai ka bi manzon Allah irin yadda sahabban manzon Allah suka manzon Allah amma in ba irin wannan kai ba ka bata wa kanka lokaci dan uwa wala ka shiga keken bera ba inda zai kai ka ka riki manzon Allah ka huta to shine Allah yake cewa sibba waɗannan bayan Allah mai rahama yamshuna alal ardi haunan suna tafiya a doron ƙasa mana a nitse ba girman kai ba takama amma idan jahilai wawaye sun musu magana sun tsokane su qalu salama za su amincin Allah tabbata a gare ku na lamta menene jahili ba ma bukatar jahilai saboda haka kuskure ne kana nutsuwa wani ya tanka maka tanka mishi in ya kwara maka ashar ka ce iya hakuri ya sake kwara maka in ka isa karama ba in ya iya hakuri dan zuciyarka duk wannan kwara-kwaran ashariya tsohon sa yake yi wa ko ya mutu ko yana raye an gane ko mutanen banza ko mutumin banza ka ce na gode ya haƙuri amma kana biye masa an yi ɗaya da ɗaya kenan an gane saboda haka duk wanda ya tunkare ka da hauka da jahilci kar ka biye mishi to ibadur rahman idan an takale su idza khatabahumul jahiluna qalu salama da jahilai sun musu magana sun musu wauta za su ce amincin Allah ya tabbata a gare ku mu ba haka muke ba ka yi haƙuri ban sani ba ba shi kenan ba Allah ya ce to hali na ɗaya kenan to kai yanzu kana ramuwa in amma jafa'i kai ma kana jafa'i ba shi ne siffa ta farko ba mun ji ko ba mu ji ba to kowa ya auna ya tambaye kanshi ya yake yana ramawa sai ga da azumin nan ana damba tsakanin fasinja da menene da dan sahu sai ga ana damba da tsakanin menene mai shago da dan kasuwa to kaga duk wanda yake damba da fada da kokuwa wannan siffa ta farko ya faɗi na? tele da mai ɗinki ba? e ko kafinta da ango eh ina fata an gane to yanzu dai mun ci siffa ɗaya ko? to yanzu kowa ya auna ya ci ko bai ci ba in ka ci kana da ɗaya in baka ci ba zero mu je gaba sai Allah kuma yake cewa wallazina yabituna li rabbihim su ne wanda suke kwana an gane ko suna sujjada da qiyamul laili a cikin dare kana qiyamul laili malamai suka ce duk wanda bayan sallar isha'i zai tashi ya raka'a biyu za a rubuta shi daga cikin wanda ya qiyamul laili to kaga qiyamul laili shi sufa ce ta waye ta ibadur rahman saboda haka yanzu in ka ci wancan ka ci wannan kana da tu an gane ko in can ka faɗi nan ma ka faɗi kai ka san kanka ko ba haka bane ba yau afel dai again an gane mu je abu na uku wallazina yaquluna rabbi wallazina yaquluna ko rabbana sarif anna azaba jahannama inna azabaha kana garama sannan kullun wannan halin ma'ana addu'a suke yi bi ma'ana asijjadan ne da ruku'un ne suke wannan addu'a an gane ko bi ma'ana ai da yace wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama ai wa yaquluna rabbana sirfa anna azaba jahannama inna azabaha kana garama a haka suke faɗa addu'ar ka gani ko kenan kaga a sallar ma addu'ar ma an hakaito mana me suke cewa hakika suna ta inna azabaha kana garama hakika azabar jahannama ta kasance mai makalewa ce mai nace ce ga dan adam Allah ka kiyashe mu Allah ya ce innaha sa'at mustaqarran hakika makoma ta yi muni gurin zama ya yi muni an gane ko wa muqama kuma ma'ana matsayi ya munana a ce jahannama ce matsayin dan adam Allah ya sauke bi ma'ana sa'ad mustaqarra matabbata ta ɓaci wa muqama matsayi kuma ya lalace a waye gari a ce a jahannama zaka zauna Allah ya sauke to ga sifa ta uku walladhina idza idza anfaqu lam yusrifu sune wanda in za su ciyar ba sa israfi bi ma'ana israfin shine ya wuce bukata yanzu kamar yadda aka haka wani a Kano kwanakin baya ko wai yayi birthday na 'ya'yansa yayi gidan kek na miliyan ko saba'in ko menene in ya inganta kenan ko in ya inganta amma na gan shi ya fito wasu ma sun gani ko yana cewa ai dukiyarsa ce ko ba ka yake faɗa ba ina ga kun gan shi wawa wawa wawa me kai wa Allah wai wani ya ce a ai yana taimakawa yana kaza wannan abin da kai fariya ce wallahi fariya ce al'umma annabi tana asibiti kuɗi ya hana a musu aiki wasu kuma an sallame su amma su iya biyan bil ɗinsu a tafi gida ya gagara ga wani aikin nan sai an fidda shi waje ga wani aikin nan miliyan biyu miliyan uku dan Allah in kai dan kwarai ne ba asibitin baki ɗaya mana ka bi gadaje kowa da sakatarenka kai bawan Allah me matsalarka nawa ne rike maka waya dubu ɗari biyar a bashi a bashi ma kashi kai ko me matsala miliyan biyu ne sai na bada za mu aiki lissafa ba shi dan ma kar kuɗin su muku yawa a tafi da dala ba shi kenan ba a tafi da dala ba sai a rike naira ma yayi ba ko ba ka bane bi gadajen baki ɗaya yau mun gama da gado wannan ward din ko ba haka bane ba mun san mun gama da wannan ward din gobe kuma ana za mu je ward 2 an gane ko shi ma idan an je ward 2 din nan ga sakatarorinka a damanka ba me ya matsalar ku wala kaji kaji kaji menene nawa kenan aka ce baki daya to kaza ne ba shi dala kaza can kuma dattijo me damuwarka wallahi kaza kaza ne kuɗi ne ba a samu ba nawa ne ake bukata kaza ne ba shi dan Allah ya wannan mana kai wannan mana sannan ga 'ya'yan marayu nan wanda sun cika gari yaro yana zuwa makaranta kirikiri babansa ya mutu an dakatar da karatun shi kuma wanda in yi karatun nan alfanin al'umma ne je ka ce unguwan nan baki da ta taro muku marayu kowane maraya ya je ka biya masa kuɗi tun daga firamare har jami'a dan Allah wannan ba alkhairi bane ba baka raya al'umma ka ba amma saboda shashanci soko ka zo wai wai haka na magana cewa wannan akai ba wani abu ne ba ai kudin ka ne wane ne wane ne za ka yi bayani a gaban Allah ran alkiyama manzo Allah ya ce digadigan dan adam ba za su gushe ba ran alkiyama hatta yusalu an arba'in Allah sai ya mai tambaya guda hudu wallahi da gaskin tambaye da Allah zai maka ran alkiyama sai ya tambaye ka ina ka samu kudin ta hanyar da na halatta ma ka nemo ta nan ka nemo kuma ina ka kashe su ta hanyar da na ce ka kashe nan ka kashe su to ka je ka ba Allah wannan amsa ba buƙatar ma ka mana magana a Facebook cewa ai dukiyar ka ce kuma ƴaƴanka ne ba mu ce ba ƴaƴanka bane ba ba mu ce ba dukiyar ka bace ba ƙarya kake mama dukiyar ta ka bace ba ta Allah ce ko ba ko ta ka ce miskinin banza kai da ka zo duniya ma zigirin tsirara ma ba wando ko dan fat ba shi da shi ko daga gidan sai zo ba Allah bane ba shi to kayan Allah ne ku ba wa Allah shi ma Allah sai ya ba ku to shine wa'annan mana lam yusrifu ba sa israfi in abinci ne za a ci mana kadaran kada ham in tufa za a sa kadaran kada ham in mota za a sa kadaran kada ham ai an san kadaran kada ham ko ba ya ba fallasa ba laifi bane ka nuna ni'imar da Allah ya maka ba da alfahari ba amma ka sai motar miliyan 100 a wannan rayuwar dan Najeriya ke kwana da yunwa wallahi baka kanka adalci ba shiga motar miliyan 50 wallahi baka kanka adalci ba baka yi wa kanka adalci ba wallahi wannan in an samu wannan an sami israfi ba a san israfi a tufa ba a san israfi a abinci ba a san kuma israfi a gida wani ga shi ma ya gina gida duniya guda sai ke sai wajen wata nawa ma wani gurin bai taka shi ba da Allah ba haka bane ba ai dan mala ya gama da mu yace da lotan kwabo 30 ko da lotan menene dai dai an tambaye su me za su bada dai time dai za su bada wula kuma baka isa ka dora wannan ka dora wannan ka dora wannan ka dora wannan saboda da ba kai mawadaci bane ba da ka dora tangaran ka dora tangaran ka dora tangaran sai a ce ka tabu duk rigima ka dai ɗaya zaka sa ni ma ɗaya zan sa fito ba shikenan ba ɗakin nan kuma duk ɗakunan gidan a ɗaki ɗaya zaka kwana ɗaki ɗaya ma a gado ɗaya gado ɗaya ma a can gefe ɗaya tak ko ƙato ne kai ba za ka cika gadon ba da girman ka to ai an gama da kai kuma to ina arzikin ai da son samu sai ka fashe duk duk sai ka raba a cikin dakunan kai bacci a cikin su ba haka bane ba ko kuma ka sa ka dora gizina ka dora galila ka dora gizina ka dora galila ka dora gizina ka dora saboda wadata za ka yi haka tilo dai kwa ɗaya za ka sa za ga wani yana da kaya guda ɗari akwai mai sa ɗari biyar wallahi akwai mai sa dubu ma aka ce ko ɗari bakwai to don allah wannan ba hauka ba ne ai wallah wannan mahaukaci ne Allah ni ina gama sad ɗari ma ya zaka da su sad ɗari ma ya zaka da su dan Allah zaka sad a wannan yanayin ka ɗauko ka je gidan marayu ka je firzin ka raba bayan Allah su samu na idi Allah ya ce kuma walam yaqturu ba kuma samako ba a matsolanci ka gane ko komai kadaran kadaran ake bukata kada ai israfi kada kuma ai menene mako ba a san mako an gane ko ba a san mako in zaka bayar karka kirga amma kaga mutum yana mako Allah ya bashi wadata amma sai kaga yana mako yana matsolanci wannan shi ke sa ma'ana iyali su kan gare wani ga dukiyar gona kaza gida kaza amma in kaje kaga abincin da ake ci a gidan shi zai baka mamaki to dala mi amfani wayannan mutanen sai yasa ayanku suke suke Allah Allah ku mutu matan kuma suke Allah Allah ku mutu to kun zama ma'ana matsala akan dukiyar dukiyar nan kuma in ba ci ta ba me amfanin ta kai kuma ka ci ka ba su ci ga gida ga menene ga menene shikenan ku ku yi hakuri zai mace an gani in ya mace ku kashi kudin ku je ku ci kuma a mai hisabi ba shikenan ba to Allah ya ce wa kana baina zalika qawama a mutanen kwarai ibadur rahman suna tsakanin israfi da kuma iktari bi mana ba sa sarrafa sa israfi ba kuma samuku sai Allah ce wallazina la yad kun ji abu na uku kenan ko wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhara sune wanda ba sa hada Allah da wani ba sa bautar wani Allah da Allah an gane ko bautar Allah kadai suke yi za ga wasu ahalin sunna ne a cikin wadata amma suna zuwa gurin boka a halin musiba ko wai zai je gurin dan tsubu ko a bashi laya ko a bashi wani guru ko a bashi wani lakani ko a ce ya kaza ko a ce ya kaza wannan kuskure ne wallahi musiba ce an gane ko ka yadda ubangijin da ya kare ka tun kana cikin mahaifiyarka shi zai kare ka ma a gidan duniya saboda ga azkar nan ga addu'o'i da ubangiji ya bayar da manzon Allah ya bayar kuma ga ubangijin kana sakowa duk dare ina ina mai roko ina mai tambaya Allah ce wala yaqtuluna nafsa allati harrama Allah illa bil haqq ko ba sa kashe rai da Allah ya haramta a kashe sai da gaskiya shi yasa ya tabbata hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa la yahillu dam imri'in muslim illa bi ihda salatin ko bai halatta azzaba jinin mu'mini a doran kasa ba sai da ɗayan uku asayibu zani wa nafsu bin nafs wa tariku lidinihi al farqu lil jama'a ko dai a waye gari ma'ana mai aure magidanci mai aure ya zina a kashe shi ko kuma wanda aka waye gari ma'ana ya kashe rai a kashe shi ko kuma wanda aka waye gari ya ridda to in ba ɗaya ukun nan ba duk wanda aka ce a gidan duniyan nan wallahi an aikata abin da yake haramun kuma za ka dawo ma'autar jahannama Allah ya sauke kun ga Allah ya tanaji azabobi abubuwa guda nawa guda hudu ayat ta lissafo abubuwa guda nawa aran ma guda hudu ga duk wanda ya kashe ran musulmi a gidan duniya baki daya wannan bala'in yana cikin su amma na kashe kashen da ake sun yawa balaharar ta yawa musibin sun yawa bala'in yayyawa yawa jiran musulmi ma ya zama ma'ana kiya kamar ran kiyashi to duk wanda ya kashe farai ko da taimakawa kai wallahi da wanda ya birma wuka ko ya harbin tafe ku daya shi yasa ka'ida da wayannan informa din da masu aikata wannan aikin duk hukuncin su daya to amma da yake ba kasar ba gaskiya ake bi ba ba kuma dokar a shari'a Allah ake bi ba to Allah ya ce wala yaqtulun nafsal lati harrama Allah illa bil haqq wala yazunun ba sa yin zina bimana ba sa kusantar zina balle ma su yi ta an gani Allah ya ce wa man yafa'al dhalika yalqa asama duk wanda ya aikata abubuwan nan ya abauta wa Allah da wani Allah ko aka waye gari ya kashe rai ko aka waye gari yake zina to tabbas yalqa asama zai game da babban zunubi zai game da babban laifi a gurin Allah subhanahu wataala yudha'af lahu al'azaba azabu yawm al-qiyama Allah zai ribanya masa azaba linkin ba linkin wa yakhlud fihi muhana kuma zai dawoma cikin wulakanci da kaskanci Allah ce illa man taba sai fa wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila salihan ya aiki na gari an gani wa amila amalan salih ya aiki na kwarai to kun ga Allah gafurur rahim ne ka kalli abun da aka lissafo amma duk wani abin da aka lissafo in ka tuba Allah zai karɓi tubanka kawai inda gizo yake saƙa idan kai kisan rai ko aka taimaka da kai ko da kalma ɗaya ne man a'ana ala qatli muslimin walau bi sadri kalma duk wanda ya taimaka aka yi kisan rai ko da da rabin kalma ne kuncin su ɗaya an gane ko shi yasa wani asar Abdullahi Umar dan Khattab Allah ya kara masa da yake cewa inda mutane lau istama ahalu san'a ala qatl rajulin wahid la qataltuhum inda mutanen birnin sana'a a yaman kenan ko za su ittifaqiya da amincewa aka kashe mutum ɗaya yace laqataltuhum jami'an da sai na kashe su baki ɗayan su saboda jini bai fi jini ba an gane ko rai kuma bai fi rai ba to shi yasa wala duk wanda suke bari jami'anmu manyanmu da suke bari ake wannan kashe-kashe wallahi suna da kaso a gaban Allah dan alkiyama wallahi gwamna ba shi da 'yan sanda gwamna ba shi da sojoji gwamna ba shi da immigration gwamna ba shi da komai wa yake da waɗannan abubuwan shugaban ƙasa shine chief ko shine chief commander ko ba haka bane ba ba kai saka ba gwamna ka ba duk matsayinka na gwamna kowaye kai ka ba sojoji umarni ba ko 'yan sanda ko jami'in tsaro na waye shi yasa to kullum muke magana cewa laifin gwamnati tarayya ce laifin ita take da komai yanzu idan ca aka yi ningi nan aka turo jami'an tsaro sati guda kar a ga kowa a bakin titi za a gan mu ba za a gan mu ba dole za mu koma gida don mu muskinai ne shi Allah ya arawa ba haka ba ne wallahi al'azimu na rantse da wanda ya halicce ni idan ana son a karar da boko haram da wannan bandit din wallahi sati ɗaya an gama da su wallahi sun matallahi sati ɗaya an gama da su wallahi ba a ga dama ba ne wallahi bala'in kawai an kirkiran mana an kirkiran mana ne sai mana aka yi da kuɗi haka ake so mu shiga to Allah ya bakanta muku kuma kada Allah ya baku abin da kuke so kada Allah ya baku abin da kuke so kuma muna nan muna mimita kullum ba mu yafe ba duk wanda yake da hannu a wannan abin da ake mana Allah ya isa kuma Allah ya wulakanta ku abin da kuka mana kuma Allah ya muku wannan hau da bala'i da ya samu wannan yanki namu ubangiji Allah ka dora musu cuta hauka duk mai gyaruwa Allah ka gyara shi wanda ba zai gyara ba kuma Allah ka haukata mana shi mu huta mu gan shi yana yawo a kwararo mu more mu mu dariya wannan hau da musiba yayi yawa wannan bala'i yayi yawa wannan bala'i yayyawa talaka ba shi da komai wallahi wani wakayyanka kaza ma ba shi da ita ba haka bane ba amma ku kuna da bindigogi kuna da makamai kuna da jami'an tsaro muna ganin kuma jami'an tsaro naku in kun ga dama su yi aiki ba sa yi suna yi amma in ku ga dama fa ba sa yi to muna addu'a Allah mun kawo kukan mu zuwa gare ka Allah la haula lana wala quwwa ba mu da karfi ba mu da dabara Allah sai naka suna nan suna ta kulle-kulle sai sun zarce suna ta kulle-kulle suna ta kulle-kulle an rike komai a ƙasa kawai me ake so a bulke ka to ku shafa kan ku ruwa za ku yi kulle-kullen wayan kuruna wayan kurulla wallahu khairul makirin ku kulla Allah zai warware muna nan mana ta danna muku addu'a iya dabarar da Allah ya ba mu za mu yi aiki da ita amma addu'a muna ta muku muna kai ku kanmu ga Allah Allah ba za mu iya ba Allah su ma bayinka ne Allah Allah ka kama su ka kama su akala azizin muqtadir ya Allah Allah ka damke su Allah ka cikume su Allah ka musu kamun kaza kuku اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا انك انت الغفور الرحيم سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله